وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na Alhamis 16 ga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama tana 1447 wanda ya daidai ga biyar ga watan uku dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan aya ta biyar a cikin suratun tauba a yau za mu tashi akan aya ta shida a cikin ita sura bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون
Allah madaukakin sarki ya ce wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu in dai daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi mafaka ka bashi kariya a cikin gari na musulmi fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah har ya ji maganar Allah thumma ablighu ma'mana sannan ka kai shi inda zai amintu ka maida shi gida ka maida shi inda in ya je ya gama amintuwa dalika bi annahum qaumun la ya'lamun wannan Allah ya sa mu'mine su yi hakan saboda su wanda suke kafirai mutane ne wanda suke ba su da ilimi ba su da sani na shari'a abinda suka sani duniya amma Allah da ma'aiki ba su san shi ba wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka ahadun anan fa'il ne na fi'li wanda yake mahzuf an shafe shi saboda inna da idza suna da sadara a wajen bangaren larabci in istajaraka ahadun min al-mushriki shine takdirul kalam na'am haka idan sama'un shaqqat idan shaqqat as-sama'un shaqqat haka malamai na larabci suke kadarta shi wa in istajaraka ahadun min al-mushrikeen in dai daga cikin mushrikai ya ba ya nemi ka bashi kariya istajara ya nemi a bashi jiwar jiwar shine kariya mutum ne wanda akwai yaƙi tsakaninku da su kafirai akwai yaƙi tsakaninku da su sai ya zama da ɗaya daga cikinsu ya zo gari na musulmi bai san a taɓa shi to in ya zama da ya nemi ba da kariya daga ɗaya daga cikin musulmi ko ma wane ne ƙarami ne ko babba namiji ne ko mace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce yas'a bi dhimmatihim adnahu su musulmi tatakafa'u dima'uhum jinin su daidai da juna yake yas'a bi dhimmatihim adnahu mafi karamci daga cikin musulmi yana iya ɗauka alkawari na musulmi don haka wa in ahadun minal mushriki nastajara ka fa'jiru in ya nemi ka bashi kariya ka bashi tsaro ya shigo gari na musulmi kai annabi fa'jiru ka bashi wannan kariya ya zama ba wanda zai taba shi ba wanda zai yi mashi wani abu a cikin garin summa abnihu ma'manahu sannan ka kai shi wurin amintar shi wannan aya ita ta nuna bai halitta ga kafirai lokacin da za su shigowa gari na musulmi ko da akwai yaƙi tsakaninku da su amma sai da suka nemi izini na shigowa sannan aka ba su visa suka shigo aka masu izini na su shigo cikin gari to ko ne ke tsakaninku da wannan ƙasar tasu ko musulmi bai halitta gare ku ku tashi ku bige su ko ku kashe su ko ku yi masu abin da bai kamata ba ba a yi don haka in wani ne aka aiko daga wata ƙasa komi ke tsakaninku da shi kuma ba halitta gare ku ku zo ku taɓa shi in dai an ba shi izinin shigowa wannan shi da ake ce mashi ta amini bai halitta wani ya tashi ko ya bige shi ko ya kashe shi ko ya yi mashi wani abin da bai kamata ba fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah ka bashi kariya har ya ji magana ta Allah thumma ablighu mahmana sannan ka kai shi inda zai aminto ya ji magana Allah sai aka ce kalam Allah hatta yasma'a kalam Allah har ya ji magana Allah menene magana Allah anan shine alqur'ani alƙur'ani kalamun lahi magana ce ta Allah Allah ya yi ta ita ce ake hakaito mamu wanda muke ji ana karantawa wanda ke tsakanin mushafi ke cikin wannan mushafi wannan kangiya da aka mashi magana Allah wanda Allah ya sabkar da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ita magana Allah din nan ana bauta ma Allah da ita ana iya karanta ta cikin sallah ba kamar hadithul qudsi ba sannan ana tahaddi da ita wannan surori na alqur'ani sannan alqur'ani nan ya zo mu bin tawatur wannan shi ne alƙur'ani shi ne kalamullah magana ce ta Allah wannan akwai aƙida wadda ta taso wajen abin da ya shafi magana ta Allah maɗaukakin sarki tun a da na farko abin da ya kamata mutum musulmi ya ƙudurce a cikin magana ta Allah cewa Allah maɗaukakin sarki yana magana kuma maganan nan da harafi wanda muke ji muna gani saboda annabi ya ce ban cewa alif lam mim harf bal alifun harfun lamun harfun mimun harf kuma Allah ne ya ce alif lam mim ya karanta ma annabi da wasifa ta jibrilu alaihi salam kinan wannan ya nuna akwai harafi sannan da kuma sauti wa nadainahu min janibi turi ayman wa qarrabnahu najiyan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace Allah yana yin magana da sauti wanda na kusa yana jin shi kamar yadda na nesa yake jin shi wannan shi ne abinda ahlus sunna suke a kan shi in ka kalli tafsiri na ƙurƙubi ƙarshen maganar shi akan wannan aya za ka ji ya ce magana Allah ba harafi ba sauti Allah ya ji ɗan al'imamul ƙurƙubi cike yake da ilimi kowane irin ilimi ka sani in ka karanta tafsirin kurkubi za ka rena kanka to amma ka san malamai kowane akwai inda ya shawo aqidar shi wani zai shawo aqida sahiha wani za ka gani ga ilimin amma kuma inda ya tashi aqidar da ya tashi kanta kuma aqida ce ta daban magana Allah dai magana ce da harafi da sauti haka ya tabbata a cikin ayoyi kamar yadda kuka ji da cikin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar Allah halitta ce mu'tazilawa suka ce halitta ce jahamiyya suka ce halitta ce asha'ira suka bi su akan haka matsala ta khalqul qur'ani shin alkur'anin nan makhluk ne ko ko gair makhluk saboda ne mun ji sifa ce ta Allah shi alkur'ani sifa ce ta Allah magana ce wadda Allah ya yi ba a da cewa halitta ce daga cikin halittu na Allah don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa kadhalika auhayna ilaika ruhan min amrina haka muka maka wahayi ruhan min amrina ruhi na umarninmu in ji Allah me ake nufi da umarninmu nan alqur'ani ma kunta tadri mal kitab wal iman kaga ya nuna maka alqur'anin nan amru ne a wata aya kuma sai Allah madaukakin sarki yace ana lahul khalqu wal amru kenan Allah halitta gare shi take umarni gare shi take gare shi yake kaga alkhalqu daban al'amru daban wannan aya ce ta nuna maka cewa alqur'ani ghairu makhluq ba halittar shi aka yi ba magana ce ta Allah saboda faɗan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace a'udhu bi kalimati llahi tamma annabi yace duk wanda ya zo wani wuri wanda yana gudun akwai wani abu mugu a wurin sai yace a'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq ina neman tsari da kalimomi na Allah cikakku kaji kalimomi na Allah alƙur'ani ya shiga ciki inda alƙur'ani makhluki ne da zai zamo annabi ya nemi tsari da abin da yake makhluki ne an gane annabi na cewa a'udhu bi kalimatin lahi tamma ina neman tsari da kalimomi na Allah in ka zo ka ce kalimomin nan halitta ne na Allah kenan kamar annabi ya nemi tsari da halitta ta Allah shi kuma annabi bai neman tsari ga kowa sai ga Allah kenan wannan ya nuna maka kalimatun mahi ba makhluka ba ce ba halittar ta aka yi ba wannan ita ce aqida wanda ahlus sunna suke kanta cewa alkur'ani ba makhluki ba ne to zamani na jahmiya sai suka tado wata fitina wadda ake ce ma fitinatu khalqil qur'an wata fitina wadda ta taso suka ce ai alkur'ani halitta ne daga cikin halittun Allah tun zamanin ma'mun ya rinka gangarowa har ya zo zamanin mu'tasim dukka suna imani da cewa alkur'ani halittar shi aka yi an jarabci malamai da yawa a cikin wannan qadiyya duk wanda bai ce alkur'ani halitta Allah bane sai a kama shi a kashe shi a kashe wasu wasu a ba su kashi wasu a tsoratar da su fitina ce wadda ta ɗauki zamani wanda yake mai tsawo al'imamu ahmad ibn hanbal yana daga cikin waɗanda aka ba kashi saboda su ce alƙur'ani halitta ce ta Allah aka yi aka yi suka ji faɗan hakan saboda sun san sifofi ne na Allah har zamanin murtasim shi da kanshi ya ɗauki bulala ya rinka bugun wannan shugaba na malamai na duniya shi ne ahmad ibn hanbal wannan yana daga cikin masawi na al-mu'tasim waɗanda suka zage shi sun zage shi cikin mawaƙa amma abin da ya yi nan sai ya kusa siffanta shi da abin da suke faɗa ya yi ƙoƙari wajen yaƙe-yaƙe da abin da ya kama da haka amma mugun abin da ya yi na tabbatar da aƙida ta cewa alƙur'ani halittar Allah ne da bugun wannan shugaba da ya rinka yi na musulunci haƙiƙa wannan ya yi rashin kyautatawa kuma ya fata mashi suna kamun haka sun mashi zambo cewa maluku banil abbasi fil kutubi sab'atun walam ta'tina an thaminin lahum kutubu كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلبهم وإني لأعلي كلبهم منك رتبة فإنك ذو ذنب وليس له ذنب ذنبو ne aka mashi wannan in wanda suka mashi zamban ba su dace ba to abin da ya ba al-Imam Ahmad haqiqa lalle ya cancanci zambo wanda ya mashi zamban cewa yayi kaga shugabanni na Banul Abbas al-Khilafa al-Abbasiyya fi al-kutub sab'atun su su bakwai ne ولم تأتنا أن ثامن لهم كتب ba a zo mu da na takwas daga cikinsu ba shi kuma mu'tasim wannan yana daga cikin khulafa al-abbasiyyin al-thamin minhum kenan su bakwai ne ba mu samu na takwas ba wa launu kutubu kadhalika ahlul kahfi fil kahfi sab'atun haka ahlul kahfi guda bakwai ne سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل كذلك أهل الكهف في الكهف سبعة خيار إذا عدوا وثامنهم كلبهم كنان سوبقين نا تقوس إنجيل كلام كنان كما يا زنبتيش تتواشي كريني دكتكم ونن shugabanni na badar abbas ya ce wa inni la'urli kalbahun min karut fatan ni na ma ganin darajan kare na ashabul kafi da kai fa innaka zu dhanbin wa laysa lahu dhanbu dan kana da laifi kai shi wannan karan bai da wani laifi to wannan shine wanda ya ba al-imamu ahmad kashi da bulala saboda wani ya ce alqur'anin nan halitta ce ta Allah wannan an jarabci malamai da yawa kawai yadda muka yi bayani ba al'imamu ahmad kadai ba akwai lokacin da aka samu babba daga cikin malamai aka ce mashi dole sai ya ce wannan alkur'ani mahaloki ne bai samu kubutar da kanshi ba sai da dubara wani daga ciki aka ce ka yarda cewa alkur'ani mahaloki ne sai kawai bai ji ba aka ce baka ji ba ka yarda ya ce ni ya ce na'am ya ce makhluk kaga wannan basarwa ne dubara ce maganar da yake mashi ka yarda da alkur'ani cewa halitta ne na Allah ya yi kawai bai ji ba baka ji abin da aka ce ba ya ce ni kenan ni makhluk ne kenan kuma shi yana nufin da ya ce ni yana nufin ta'a ni ana shi sai ya ɗauka cewa yana nufin kana nufin ni kake ma magana shi kuma yana nufin kana nufin ni ni dai makhluk ne ba yana nufin qur'ani makhluk ne ba ta haka ya samu kubuta al-imam shafi'i ana hakaituwa daga gare shi shi da aka tambaye shi yace da al-qur'ani da azzabur da al'injil da suhuf sai ce halihil khamsa sai ya daga ɗan yatsun shi sai ce makhluka yayi ishara yana nufin yan yatsun shi su kuma sai suka yi tsammanin ya zana qur'ani da at-taura da al-injil da as-suhuf da zabur da sauransu ya ce makhluqa ne shi kuma yana nufin yan yatsun shi to dan haka aqida dai ita ce al-qur'ani ba makhluqi bane amru ne kuma Allah ya bambanta tsakanin al-amru wal khalqu yace ala lahul khalqu wal amru kuma annabi yana neman tsari da kalimomi na Allah kuma kalimomi na Allah su ne annabi ya nemi izini da su annabi bai ne ya nemi tsari da su annabi ya nemi tsari da kalimomi na Allah annabi kuma bai neman tsari da abin da yake makhluk ne don haka alkur'ani magana ce ta Allah fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi ka bashi kariya hatta yasma'a kalam Allah har ya ji magana ta Allah madaukakin sarki thumma ablighu ma'manahu sannan ka kai shi wurin da zai amuntu dalika Allah ya yi umarni da hakan ne bi annahum qaumun la ya'lamun dan su kafirai mushrikai mutane ne wanda suke ba su da ilimi da mutum yana da ilimi ya ji magana Allah ya kamata a ce ya yi imani ba an sai an nemi raka shi a koma a maida shi inda zai koma ba kaifa كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
الله مدعوكم ذلكيتي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام تكاكالي زمو mushrikai suna da alkawari tsakaninku da su kuma su rike wannan alkawari na tsakaninku da su illal ladina ahadtum inda almasjid alharam sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su wajen masallaci mai alfarma shine ka'aba lokacin da aka yi sulhul hudaybiyya famastaqamu lakum fastaqimu lahum in sun tsaya maku akan alkawari wanda kuka yi da su ba tare da sun saba ba fastaqimu lahum kuma ku tsaya masu daidai akan alkawarin da aka yi ba tare da kun saba ba inna allaha yuhibbul muttaqin Allah madaukakin sarki yana son mutane wanda suke masu tsoron shi masu kiyaye shi كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كذا انتكع قاضي زمو مشركي ذا سئيرك القوري سيدي وندفك القوري دسو زامن صلح الحديبية شكرا تا شدة بقي annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso ya tunkaro makka yana son yayi umra kafirai suka tsare su suka ce ba zai shiga ba annabi da sahabbai sun koro ababen yankawarsu kafirai suka ce abada ba zai shiga wannan dai shekara ba zai shiga masallaci mai alfarma ba haka sahabbai suka zo suka yadda zango a wannan wuri wanda ake ce ma'alfadaibiya wajen wani ice ne an aiko ma annabi waɗanda za su zuwa su yi magana da shi akwai suhail wanda annabi yana ganin an aiko shi ya ce al'amarinku ya yi sauki aka zo aka fara mafawa ba wannan alkawari ne za a ajewa daga annabi sallallahu alaihi wasallama da suhail lokacin da aka ce daga annabi da annabi suka ce da mun yarda cewa kai annabi ne ai da ba za mu dakatar da kai ba ali ibn abi talib ya rubuta rasulullah annabi ya ce shafi wannan rasulullah هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله kenan ba muhammadun rasulullah ba suka hana a rubuta rasulullah bayan annabi suka ce da mun yarda cewa kai ma'aiki ne na Allah da ƙaƙa za mu yi mu dakatar da kai wannan takarda wanda aka rubuta tana ɗauke da zalunci ga annabi da wanda ke tare da shi abinda ake rubutawa fa wanda suka zo daga cikin ƙurayshawa suka yi imani da annabi ya maida su wanda suka fice daga wajen annabi suka koma wajen ƙurayshawa ba za su maida su ba irin waɗannan ababen ne umar ya gani ya ce wai annabi ba kan gaskiya muke ba me yasa muke karfan wannan cikin addinin ba kan gaskiya muke ba ta kakani za a rinka mamu kamar renin wayo annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba shi hakuri ya ce annabi ba ma kai ne kace mamu ba na ta dukulun masjid al-harama insha Allahu amini to gashi mun zo an ki shigar da mu annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya ji haka ya ce ni na ce maka wannan shekara haka da ya je wajen abubakar radiyallahu anhu ya ce ba annabi ya ce mun ba za mu shiga masallaci mai alfarma ya ce ya ce maka wannan shekarar wannan shi ne ƙawa'id na mantik wanda annabi ya ƙarrara wasu irinsu kaga ƙa'ida ta mantik in zamani ya saba ba a samun tunka da warwara in ka ce zaidu yana bacci kana nufin da daddare zaidu yana farke kana nufin da rana wannan ba ta warware wannan kuma zaidu ɗin nan shi kaɗai ne don me saboda lokaci ya saba to Allah ya ce la tadkhulun nal masjid al harama tabbas za ku shiga masallaci mai alfarma in sha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun za ku shiga kuna masu ihrami kuna masu eh aske kawunan ku to sai ga ya wannan shiga da aka ce za su yi ga wani zamani na sulhul hudaybiya an hana su shiga kenan cikin hankalin Umar radiyallahu anhu sai ya ga cewa a'a abinda aka ce dinnan za a yi ba a yi shi ba to amma ba a yi shi ba a yaushe wannan shekarar ba a shiga ba amma a ƙarshe shekara ta takwas a fathu makka annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zo ya shiga ya yi abin da yake son ya yi a wannan wurin to a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da abu ya citira ya ce masahabban shi su je su yanka dabbobi da suka zo da su na aiki da za su yi na umra sahabbai suka ji abin ya musu nauyi mu taso mu shawo wannan kiloluwa kilo 400 da wani abu kan dabbobi sannan mu kawo asalin garinmu ne sannan a ce ba za mu shiga ba suna ganin cewa yana yiwuwa wahayi ya sauka a ce ku je ku yi yaƙi kuma bai sauko ba koma wadda ya zaɓe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowa ya je ya yanka dabbobin da ya zo da su sahabbai suka yi shiro ta kaka kamar mun nuna mun yi rauni gare su kenan su ce mamu mu shiga ko kan mu shiga mu ji maganar su kun san dai akwai jin haushi da manna waƙatu badirin da aka yi to ta kaka za su hana mu shiga annabi ya ce su je su yi sahabbai suka yi shuru wannan shuru da sahabbai suka yi ba na annabi ba ne kamar yadda 'yan shi'a suke cewa la ba na annabi ba ne jira ne suke suna ganin yana yiwa annabi ya sauya maganar shi ya ce masu su zo ayyaki sai mun shiga ko da tiya to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga shuru ba wanda ya tashi ya yanka dabbar shi ran annabi ya ɓaci wannan shine yan shi'a ke cewa gaya ya ce su yi sun ki to wannan sai a tambayi yan shi'a lokacin ali ibn abi talib yana nan koko baya nan shi da kuke ganin shine naku shi ma shiru yayi bai tashi ya yanka kuma in kun ce bai nan yana nan dan shi ne ma aka ce ya shafi rasulullahi din yace ba zai shahi ba kuma ga annabi ya umarce shi ya shahi yake shahi ba to dan haka annabi ya shiga wajen ummu salama matar shi kenan yace mutane fa za su hallaka yana mai fushi kaga wannan ya nuna maka umarni yufidul wujub in aka ce i to dole ne kai inda i ba dole ba ce don mi annabi zai yi fushi don mi annabi zai ce za su hallaka bi ma'ana in suka hallaka za su ke su fada wuta saboda annabi ya ce sun ki ya je wajen umu salama ya ce mutane za su hallaka fa na ce su yanka dabbobinsu sun ki yankawa ni ba ka gani hankali na annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai cika hankali ta ko'ina annabi ne ba umu salama in aka kalli hankalinta komi zai kai ma matsayin hankalinta ta ƙaƙa za a ƙara na shi da hankali na annabi to amma annabi yana faɗa mata wannan sai ta ce ma'aikin allah je ka yanka dabbanka kakka musu magana in ka fita kawai yanka wannan dabba taka annabi yana zuwa ya yanka dabba shi duk sahabban annabi sai suka zo suka yanka dabbobinsu kaga shawara ta mace kuma shawara ba wai sai ba ka da tunane mai kyau bane kake shawara a'a lokacin da mutum ka fada cikin wani abun to mufaja'a ta abin da ya same ka rikici na abin da ya same ka nauyin bala'in da ya same ka sai ya hana ka iya cinkayo gaskiya wani lokaci karamin yaro zai iya cinkayo maka gaskiya wadda baka iya cinkayo ta ba wani lokaci mace za ta cinkayo maka gaskiya ba za ka iya cinkayo ta ba kaga ummu salama ita ta fi ta kawo ma annabi mafita a wannan waƙiya shawir akhaka idza nabatka na'ibatun yawman wa in kunta min ahli al-mashurati yace in ka tashi wani abu yazo maka ishawara da dan uwanka ko da kai ake zuwa a kawo mashawara saboda kaifin hankali da kaifi na tunane to in wani abu yazo maka kai je kai shawara da wani al'ainu tanzuru minha ma dana wa na'a ido suna iya tsinkayo abin da ke kusa da abin da ke nesa wala tara nafsaha illa bi mir'ati amma ido bai za ta iya ganin kanta sai an kalli madibi sannan ido ya ga kanshi kenan abin da ya samu gare ka kai ba ka sauka ke iya tsinkayo shi ba amma kana neman shawarar wani wanda ka fi shi tunani ka fi shi shekaru ka fi shi ganewa ka fi shi ilimi sai ka gadi ya tullo wata magana sai ka ji kai eh wallahi sai kai mamakin kaka aka yi kai baka gano hakan ba ku diba ɗan adam wanda guda ya kashe guda ya rasa yadda zai yi da shi ya rinka ɗaukar shi yana yawo da shi da hankaka ya zo ya tona ya gwada mashi zai yi ya yi mamaki kaka ya bai yi irin wannan tunanin na hankaka ba hankaka to don haka shawara tana da amfani kuma wannan hadisi wanda ke cewa shawiruhunna wa khaliquhunna annabi bai faɗin irin wannan magana wai mata ku yi shawara da su in suka ba ku shawaran in suka ce gabas to ku yi yamma haka ne hadisin ke nuna ba wai ku yi shawara da mata saboda kasu ga koyi na suke nan amma in suka ba ku shawaran wa khaliquhunna ku saba masu in suka ce ku yi gabas ku yi yamma wannan ba magana annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi shawara da matan shi kuma gashi an samu mafita ga shawara ta macen shi ko da ma ba wani abu ne mai matsala ba shawara da mutum yana nuna ka ba shi daraja yana bashi ka bashi kana yana yana nuna ka bashi kima dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake shawara da sahabban shi yadda Allah ya umarce shi yace wa shawirhum bil amri fa idza azabta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin kai musu shawara cikin al'amura in suka zo maka in kai nufin zartar da abin da ka tashi zartarwa to dogara ga Allah haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kare ya yanka dabbobin shi ya koma bayi umra ba a wannan lokacin kenan shine Allah ya ce illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram sai dai waɗanda kuka yi alkawari da su a masallaci mai alfarma fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum in dai sun rike maku alkawarin nan sun tsaya akan shi ba tare da kwana-kwana ba kuma ku tsaya akan wannan alkawari wanda kuka yi da su kan ku saba masu inna allaha yuhibbul muttaqin Allah madaukakin sarki yana son masu kiyaye shi masu kiyaye dokokin shi masu kiyaye alkawurra in an yi da su
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون
Allah madaukakin sarki yace kaifa ta kakane za ku zo ku kulla alkawari da wanda suke mushrikai ne wanda kuma ba su rike alkawari kaifa wa in yadhharu alaikum wanda in suka samu cin nasara akan ku la yarqubu fikum illa wala dhimma wanda ba su kiyaye maku yarjejeniyar alkawari ba su kiyaye maku wani alkawari wanda suka dauka tare da ku ba su kula da kusanci da ke da kwai tsakaninku da su da yarjejeniya da aka yi wala zimma ko kuma alkawari da ke tsakaninku da su yurdu da kun bi afwahihim za ka ga suna neman yardarku bi afwahihim da bakunansu su rinka maku magana mai daɗi don ku yarda da su wata ba ƙulobuhum zukatansu kuma tana ƙin wa aksaruhum fasiqun mafiya yawan su lalatattun mutane ne suna fita daga da'a Allah ne ba biyayya suke ma Allah ba kaif dan an riga kaifa yakunu lil mushrikina ahadun an riga ya gabata to dan haka nan sai aka shafe shi Allah yake kaifa sai aka shafe ai yakunu lil mushrikina ahadun wa in yadhharu alaikum in suka samu cin nasara akan ku la yarqubu fikum illa wala dhimma ba su kiyaye mako illan wajen wannan illu din an yi maganganu da yawa aka ce kusanci ne aka ce rantsuwa ce aka ce alkawari ne dukkan wannan maganganu ne wanda aka faɗe shi wajen al'illu la yarqubu kaifa wa in yarqubu la yarqubu fikum illa wala dhimma kenan ba su kiyaye maka kusanci wanda ke tsakaninku da su cewa ‘yan uwanku ne ƙuraishawa ba su kiyaye maku yarjejeniya wadda aka yi tsakaninku da su wala dhimma balle alkawari wanda ke tsakaninku da su na kiyaye fada na zaman lafiya yurdunakum bi afwahihim suna neman yardarku dan ku yarda da su bi afwahihim da bakunansu wa ta'ba qulubuhum wanda zukatansu suna kin abinda suke faɗa da bakunansu suna magana da baki daban abinda zukatansu suka ƙunza daban munafukai kenan wanda suke masu fuskoki guda biyu yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum a wata nan cikin ne ayat zaka ji ɗabi'a ta munafikai suna zuwa suna makulan tsuwa wani lokaci ya halifuna lakum bi tardaw anhum dan ku yarda da su Allah ya ce fa in tardaw anhum in hakkuka yarda da su fa inna Allah la yarda anil qawmil fasiqin Allah bai yarda da mutane wanda suke lalatattu ne yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun mafiya yawan su masu fita daga da'a Allah ne ba biyayya suke ma Allah ba
اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
Allah madaukakin sarki yace ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila sun safi sun sayi thamanan qalilan wani dan kudi wanda yake dan kadan bi ayati llahi da ayoyin Allah sun ba da ayoyi na Allah dan a ba su wani abu na duniya wanda yake dan kadan fasaddu an sabilihi sai suka kange mutane daga hanya ta Allah suka hana mutane shiga addini ko suka hana mutane su zo masallaci mai alfarma su yi sallah innahum sa'a ma kanu ya'malun abinda suka aikata din nan yayi muni
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون Allah da ya ƙara maimaita wa cewa su kafiran nan da munafikai la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimma ba su rike ma mu'mini kusanci ko yardejeniya ko kuma alƙawari wa ulaika humul mu'tadun waɗannan su ne ‘yan ta'adda su ne waɗanda suke ƙetare iyaka su ne wanda ba su tsayawa inda Allah ya aje su
فإن wannan aya kamar maimai ne saboda a ƙara tabbatar da halin da suke ciki cewa wannan dai hali da aka faɗa maku na baya mutane ne ba ruwansu da alkawari ba ruwansu da yardaidaiya ba ruwansu da kula da kusanci da ke tsakaninku da su na dangane sifa ce wadda har yanzu bata bar su ba don haka Allah madaukakin sarki ya ƙara maimaitawa kuma sai aka ƙara musu da cewa su 'yan ta'adda ne kafirai su ne 'yan ta'adda saboda ba su kula da mi Allah ke so ba su kula da mi annabi ke so balle su kiyaye da ba su yi imani da su ba
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون
Allah madaukakin sarki ya ce fa'in tabo in ya zama da sun tuba wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka kuma ba da zakka fa ikhwanukum fid din a wannan lokaci ‘yan uwanku ne a cikin addini wa nufassilu ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce muna yin bayani na ayoyi ga mutane wanda suke masu sani fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fa ikhu- fa ikhwanukum fid din kenan ‘yan uwanku ne a cikin addini lokacin da ya zamana ba su tuba ba ba su tsaye da sallah ba ba su ba da zakka ba idan laisu ikhwanukum fid din ba su zama ɗan uwanku ba a cikin addini wannan shi da ake cewa mafhumul mukhalafa mafhumul shar fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din in suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka ɗan uwanku ne cikin addini mafhumul mukhalafa sai ya nuna فإن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين كلا أم بس يحكم بابا أو أم بني أتكن الدين نن شيني ما لما سكي استدلالي دشي تيوا تارك الصلاة آه waccan aya wadda ke cewa fa khallu sabilahum al-imam malik da wanda ke tare da shi ash-shafi'i suka ce za a tariku salati mas'alar tariku salati tariku salati wanda ke barin sallah kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa alamu anna khayra a'malikum as-salah kusan cewa mafificin ayyukan ku shine sallah bayan la ilaha illallah ba wani abin da za ka zuwa da shi wanda yake sallah waɗanda ba su sallah sai cikin ramadan wai dan Allah ya anshi azumin su wannan ba su san addini ba sallan nan da kake bari ta fi azumin ta kaka za ka yi ta shara da barin sallah sannan sai in ramadan ya zo sai ka yi sallah saboda a anshi azuminka alhali sallah ita ke gaba da azumi saboda ita in aka tambaye ka in ka sha wajen sallah ka sha in kuma ka faɗi wajen sallah ka gama faɗuwa ke to don haka mai barin sallah mai barin sallah kashi biyu ne akwai wanda zai bar sallah saboda bai yarda da ita ba wannan kafiri ne da ijma'i na musulmi duk wanda ya ce ban yarda da sallah ba kenan wanda kafiri ne amma musulmi wanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wai mutunan shi dai ne ko wani ne wanda zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya yarda da cewa Allah shi ne ya cancanci abota mashi shi kadai sannan annabi Allah ya aiko shi sannan kuma sallan nan sai ya zama da yana kasala wata ran yayi wata ran bai yi to shi ne malaman musulunci suka yi saɓani a sha'anin shi shin wannan mutumin kafiri ne al'imamu ahmad ibn hanbal ya ce kafiri ne dan saboda annabi ya ce al'ahadun ladhi bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafar abun da ke tsakanin mu da kafirai wanda barin shi kafirci ne shine sallah duk wanda ya bar sallah kuma ya kafirta wannan kafara kaga nafsi ne sahabi na annabi ya ce ba wani abin da muke ganin barin shi kafirci ne kamar sallah al'imamu ahmad ibn hanbal sai ya riƙe wannan al'imam malik da al'imamu shafi'i da al'imam abu hanifa sai suka ce a'a ba kafiri ba ne dami ba kafiri ba ne ga allah ya ce kad kafara sun dogara da wasu hadisai wanda ke nuna cewa in aka zo ranar tashin alkiyama wanda ya ce la ilaha illallahu a ƙarshe sai ya fito daga wutar jahannam walam ya'mal khairan qattu ko da bai aikata wani alkhairi ba ko so daya to sai aka zo aka ga kenan har wanda bai yi sallah ba za a iya fito shi wannan hadisi shi yasa jumhur suka ce wanda ke barin sallah in ya yi imani da Allah da ma'aiki ba a ce mashi kafir kenan wannan fasiki ne lalatacce ne to maganar da annabi ya ce faman taraka ha faqad kafara aqala ku da shi ku jumhur suka ce ai so da yawa ana zuwa da kalima ta kufur ba ana nufin kafirci wanda ke maida ka arne ba ga Allah da ya faɗi hajji ya ce walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila sai ce wa man kafara Allah ya wajabta hajji ga mutane duk wanda ke da iko ya je ya hajji sai Allah ya ce wa man kafara duk wanda ya butulce yanzu mutum in yana da halin ya je ya yi hajji yake yin hajji za ka iya kace mishi kafiri ne ba kafiri ba ne amma abin nan da ya yi butulci ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi lalaci ne fita daga da'a Allah ne sai annabi ya ce wa qitaluhu ya kan musulmi kufrun sai ya ce mace kufrun to sai a ce kafirci kenan ka ce mace kafirci kenan a'a ka yi irin aiki na kafirai don haka ai lokacin da Allah ya ambata yaƙan musulmi da musulmi cewa yi wa in ba'ifatani min al-mu'mini na qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwa baitin an gama ambata cewa mu'minai sun yi yaki kuma sai Allah ya ce mu'minai yan uwan juna ne kenan duka ka za su zama in sun zama kafirai za su zama yan uwan juna kenan wannan nassosi ne wanda ake zuwa da su al-kufru lughatan kufr a lugha fa ka dauki abu karfe manoma wanda suke daukan kwaya su sa ta cikin ƙasa su rufe a luga kuffar ake ce masu saboda tonawa ka tona ƙasa ka sa kwaya ka rufe wannan kufur ake ce mashi azzari kafara alhabba kenan ya rufe wannan kwaya kenan rufe abu shine ake ce ma kofir don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce ka matsali gaisin a ajabal kufara na batu kamar ruwan sama ne wanda ya fiddo tsirrai wanda tsirran nan suka rinka burge kafirai suwa ne kafirai a nan waɗanda manoma me yasa saboda suna rufe abin da yake haƙiƙa ne amma ka san in ka ce ma manoma kafirai kuma to a gaskiya za a ji ba daɗi wani babban malami ya ce ya taɓa zuwa wani gari kuma balarabe ya ji yana muhabara kawai zai faɗi wannan aya sai ce abinda ake nufi da alkufar a nan su kuma larabawa ne suna jin shi ya ce manoma ake nufi ai da suka taso mashi da kare ya sha to abinda ake nufi nan shine eh al-kufru lugatan kenan kafirci a lugha shi ake nufi adam qitalul muslimi kufrun sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun kenan zagin shi lalaci ne yaƙan shi irin aiki ne na kafirai faman tarakaha faqad kafara wanda ya bar sallah faqad kafara yayi butulci saboda kan mu je tashin alkiyama mu ga mutumin da yace la ilaha illallah kadai an fiddo shi to mu in muka ce shi kafiri ne kamata yayi ya dawwama a wuta kun gane abu ne wanda an zo an hada shi da aqida aqida ta farko in ka ce wani kafiri ne ka ce zai dawwama a cikin wutar jahannama sai muka ga hadisi ya fiddo shi in ka ce mutum kafiri ne ka ce a raba auren shi da matar shi in ka ce mutum kafiri ne ka ce ƴaƴan shi ba za su yi gadon shi ba to sai muka ga ka ce kafiri ne amma an ji tashin alkiyama bai yi sallah ba saboda la ilaha illallah an hiddo shi wanda hafu zai face me za ta amfana mashi annabi yace tunjihi minan nari yasila za ta fidda shi daga wutar jahannam to wannan sai ya kawo malamai suka ce a'a to nan ba kufur ake nufi ba al-imamu shaukani shine ya zo da wani abin da ni ban ga wani ya faɗi irin shi ba shi da ya tashi sai ce me yasa ba za mu raba kafirci kala biyu ba kafirci wanda mai shi dai dawwama wutar jahannam da kuma kafirci wanda za a fiddo mai shi daga wuta shi kenan haka ya tafi akai kenan tunda annabi ya ce faqad kafara yace kafara to amma ka zo tashar kiyama ana iya fiddo shi kafiri kuma wanda bai ce la ilaha illallah ba shi in yaji ya dawwama ba za a fiddo shi ba me yasa ba za mu dauki nasosin irin haka ba to wannan dai ba haka jumhur suka tafi akai ba dan haka hukunci na tarikus sala in ya zamana ya kiyin sallah din amma ya yi imani da ita al-a'immatu thalatha al-imam Abu Hanifa da al-imam Malik da al-imam Shafi'i suna ganin musulmi ne amma lalataccen musulmi wannan wajen hukunci gare shi kenan al-imamu Ahmad yana ganin kafiri ne to me ya cancanci a mashi na hukuba wajen al'imamu ahmad daman in an kashe shi daman kafiri aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya rabu da addinin shi faqtulu duk wanda ya fita daga addini ku kashe shi shi wajen al'imamu ahmad ya yi ridda da kaki yin sallah kafiri ne ke wajen al'imamu abu hanifa ya ce a za a iya yi maka abin da za ka tsawatu in bulala ta kama in ɗaure ka za a yi ya ce ba dai magana kashi ba saboda ni in ji abu hanifa ba kafiri ne wurina ba saboda ya shahadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah al'imamu ahmad da al'imamu shafi'i suka ce za a kashe shi haddan la kufar za a kashe shi da sunan haddi ba da sunan kafirci ba kenan fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu sabilahum kenan ku bar hanyar su kar ku kama su kar ku kashe su kenan in ba su yi hakan ba ku kama su ku kashe su فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين kenan in sun yi hakan ‘yan uwanku ne cikin addini kenan in ba su yi hakan ba ba ‘yan uwanku ne cikin addini ba za ku iya ku kashe su wannan shi ne mazhabi na al'imam malik suna ganin za a kashe shi amma da sunan haddi ba da sunan kafirci ba wannan ma dai yana da rauni wanda ya faɗi raunin shi shine al'imamu ibn rushd mutum ne ba maliki da ya zo wajen wannan matsala a cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid yace madhhabi na al-imamu malik nan yayi rauni saboda in ka ce mu'mini ne dan me zaka cewa a kashe shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka a kashe mu'mini illa bi ihda salatin bi ihda salatin kidan wanda zai rabu da addini ko wanda zai yi zina yana da aure ha kowa kuma لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق لدينه المفارق للجماعه نعم waɗannan guda uku su da ake kashewa akwai wasu wanda za a kashewa kawan mutumin da in aka yi mubaya'an liman shugaba guda biyu annabi ya ce a kashe na ƙarshen to wannan yana nuna wanda za a kashewa amma mutum in ya yi imani da Allah da ma'aiki ya bar sallah ba a kashe shi to don haka abin da ke mafi rinjaye cikin wannan matsala shi ne dai abin da yake ittifafi ne na malamai duk wanda ya bar sallah bai yarda da sallah ba kafiri ne wanda ya bar sallah ya yi imani da ita saboda kasala ko abin da ya kama da haka mumini ne lalatacce wanda malamai suka yi saɓani shin kafiri ne ko ba kafiri ba ne kasan mugun abu ya kai a ce malamai suna saɓani a kanka kai kafiri ne ko ko ba kafiri ne ba to wajen uku ba kuma malikiya da shafi'iyya suna ganin za a kashe shi yustatabu talatan za a nemi ya tuba kwana uku in ya tuba alhamdulillah in ba haka ba sai a kashe shi abu hanifa yana ganin ba a kashe shi za dai a yi mai abin da zai tsawatu ko bulala ko ɗauri ko wani abin da ya kama da haka amma ba a kashe shi wannan madhabi na abu hanifa shi ne mafi rinjaye a kan tarikus sala ba a kashe shi saboda dalili bai tabbata ba na kashe shi tarikus salati ɗin fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fi din wannan shine mabiyan abu mabiyan al-malikiyya al-imam malik shi suka yi istidlali da shi cewa kenan tunda Allah ya ce in suka tsaye da sallah suka ba da zakka ƴan uwanku ne cikin addini to mafhumul mukhalafa kuma ya nuna in ba su yi hakan ba ba ƴan uwanku ne cikin addini ba in ba su zamo ba ƴan uwanku ne cikin addini ba kenan kafirai ne su to kaga mafhumul mukhalafa ana aiki da shi in ba a samu nassi wanda yake sarih ba yanzu lokacin da muka ga an fito wanda yace la ilaha illallah kadai bai taba aikata aiki na alkhairi ba kenan ko sallah ma bai yi ba wannan nassi ne wanda yake sarih kenan nassi sarih shi ake gabatar da shi akan mafhum ina tsammanin an fahimci mafhum akwai almantuk abinda aka furta akwai almafhum abinda yake ba a furta shi ba yanzu abinda aka furta shi ne fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din in suka tuba suka tsaye da sallah ku suka bada zakka ƴan uwanku ne cikin addini wannan abinda aka furta kenan abinda aka furta kenan abinda ba a furta ba shine wa in lam yatubu ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانكم في الدين كما أن فهمتي شي haka amma ba a furta shi ba to in aka yi sabani da abin da aka furta da wanda ba a furta ba ana gabatar da wanda aka furta ne akan wanda ba a furta ba kenan fa ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati Allah yace muna yin bayani na ayoyi li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda suke masu ilimi anan ya kamata mu dakata saboda lokaci ya wuce sai gobe in Allah ya yi a rai sama da taƙi na Allah dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin